الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna yammacin juma'a goma ga wannan wata na jumada al'akhira hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga birnin makka zuwa madina shekara ta dubu da da hudu arba'in, wanda ya dace da sha biyar ga watan biyu shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya domin ci gaba a cikin karatun littafin namu mai albarka kitabu tauhid na babban malamin nan salih ibn fauzan fauzan hafizahullahu ta'ala a yau insha Allah za mu tashi wannan fasalin mai taken النظرة المادية للحياة ومفاسد هذه النظرة wannan fasalin zai yi bayani game da hange na madda game da abin da ya shafi rayuwa mimana wani irin kallo ne ya dace mutum ya yi rayuwa ta fuska ababen moruwa na rayuwa wa mafasiduha ko wa mafasidu hadhihi an-nazara sannan fasalin zai yi bayani game da al'amurra wanda ba su da kyau game da hange na rayuwar duniya bi ma'ana wani irin hange ne za ka yi rayuwar duniya wanda ya dace da hankali ya dace da daidai kuma wani irin hange ne wanda za ka yi rayuwar duniya wanda gurbataccen hange ne bai dace da mutum ba malaci hunaka nazaratani lil haya akwai nazara guda biyu game da abin da ya shahi rayuwa نظرة مادية للحياة ونظرة صحيحة دوبا ko hange da ya shahi madda ta rayuwa da kuma duba ingantacce wanda ya kamata a ce duk musulmi ya samu kanshi a ɓangaren wannan hangen cikin abin da ya shafi rayuwar duniya walikullin minan nazaratai ni a tsaruha kowane ɗaya daga cikin hangen guda biyu yana da tasirin shi da yake barawa na farko fannazaratul madiyyati lil haya ma'anaha idan aka ce annazara al madiyya lil haya me ake nihi da ita malaci ma'anaha ma'anarta shine an yakuna an yakuna tafkirul insan maqsuran fi tahsil maladzatihi al ajila shine ya kasance tunanin mutum da lissafinsa a rayuwa takaitacce ne cikin abin da zai samu na jin daɗi game da wannan rayuwar mai wucewa ta ƙari wannan shine nazara ta madiya ta rayuwa shine ya kasance tunaninka da hangenka da lissafinka ya takaitu cikin abin da za ka samu na jin daɗin rayuwa mai wucewa mai gaggauta ƙarewa yana wannan gurɓatattun tunani ne wa ya kuna ilmuhu mahsuran fi nitaqi zalika kuma ya kasance ilimin mutum taƙaitacce ne cikin iyakan wannan abin kawai daga nan ilimin ka ya tsaya فلا يتجاوز تفكيره ما وراء ذلك من العواقب tunanin mutum ba zai wuce ba game da abin da ke bayan wannan al'amuran na daga ƙarshe to wannan shine mummunan tunani wala ya lahu kuma baya yin aiki saboda ƙarshe wala ya tammu bi sha'nihi kai baya ma kula da sha'anin ƙarshe ba ruwan shi da wannan wala ya'lamu anna Allah ja'ala hadhihi al-hayata ad-dunya mazra'atan lil-akhirah bai san cewa ba lalle Allah madaukakin sarki ya sanya wannan rayuwar ta duniya wuri ne na shuka lahira faja'ala ad-dunya dara amal sai Allah madaukakin sarki ya sanya duniya ta kasance gida ne na aiki wa ja'ala al-akhirah dara jaza sai mai da lahira ta kasance gida ne na sakamako kina kaga kar tunanin kai kasance cikin abin da zaka samu naka gina rayuwarka kawai a ya kasance kana dubin ƙarshe saboda rayuwarka cukarkinta tana da farko kuma za ta zo ta ƙare wannan rayuwar bi ma'ana rayuwa ta gaba ɗaya sannan kuma kai zatinka kana da farko kuma za ka zo ka wuce kenan kullum ka dinga hangen ƙarshen abu mai zai kasance kar ka dubi abin da za ka mora ka shi daɗi ba tare da tunanin daga ƙarshe mai za ka samu ba sau da duk amfanin abin da riba shi ƙarshe ne ina fata mun gani shi yasa Allah da ya duniyan nan sai sanya ta a matsayin wurin shuka sai sanya lahira wurin girba abin da ka shuka nan gidan duniya in ka shuka alkhairi sai ka girba alkhairi gobe kiyama in ka shuka sharri ba za ka samu sunkuyen sharri ba sai sharri ina fata mun gane faman istaghalla dunyahu bil amali salih rabiha ad-darain duk wanda ya amfani da duniyarsa ta hanyar aiki na alkhairi da aiki kyakkyawa to zai ribanci gidajen guda biyu sai ya ribanci duniya kuma ya ribanci lahira wa man dayya dunyahu da'at akhiratuhu dun kuma wanda ya tozarta duniya shi ya lalata ta to lahira shi ta baci khasira ad-dunya wal akhirah ذلك هو الخسران المبين yayi asarar duniya kuma yayi asarar lahira wannan shine mabayyanin asara in kana neman bai asara bayyananna shine ka rasa guda bindika la duniya bali lahira fallahu lam yakhluq hadhihi ad-dunya abathan ku sani cewa Allah bai halicci wannan duniya ba dan wasa bai halicce ta ba dan wasa Allah ya halicci sama ya kawata ta ta hanyar cika ta da tauraru kala-kala ya sanya wata da rana ya musu masaukayya a ciki ya zo ya yi ƙasa da abin da ke cikinta na ruwaye da bishiyoyi da duwatsun da ya ɗarme muku ita ba ta girgiza da ku ya zo ya zuba ku a cikinta mutane kala-kala da tabi'u kala-kala da halaye kala-kala a ce kawai a rayu ne a mutu babu wani abu sakamako da zai biyo baya wannan ai wasa ne to Allah bai halicci duniya ba dan wasa kaga a rayuwar duniya akwai azzalimai akwai mayaudara akwai yan hoshi akwai masu babakere idan aka ce babu wani abu bayan rayuwar duniya da za a yi a matsayin sakamako kaga macuta su suka fi kowa moruwa a rayuwa yamana ba su yi da'a ba ba su yi sallah ba su yi azumi ba su yi zakka ba sun kashe sun ci dukiyar mutane kuma ce babu wani tashi da za a yi gobe wannan kaga wasa ne to Allah bai halicci duniya ba dan wasa bal khalaqaha li hikmatin azima a Allah ya halicci duniya ne saboda wata hikima mai girma qala ta'ala Allah madaukakin sarki ke cewa allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah shine wanda ya halicci mutuwa da rayuwa ba dan komai ba dan ya jarrabe ku ku ya ga cewa wane ne ya fi ku kyautata aiki wane ne ya fi ku kyautata aiki shi ne hikima ta halittar duniya mutane kenan a cikin duniya da halittar duniya da abin da ke cikinta kenan ƙarshe Allah zai muku sakamako akan ababen da kuke kasance kuna aikatawa anan rayuwar duniya wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yake cewa inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala lalle mu ne muka sanya duk abin da ke kan ƙasa ya kasance a matsayin kawa a gare ta ba ba don komai ba don mu jarrabe su su mutane magawane ne ya fi kyautata aiki a cikinsu أوجد سبحانه هذه الحياة من المتع العاجلة والزينة الظاهرة من الأموال والأولاد والجاه والسلطان وسائر المستلذات ما لا وما, لا وما لا يعلمه إلا الله الله سبحانه وتعالى يا سامر da a cikin wannan duniya ko wannan rayuwar da muke gani ababen jin daɗi masu gaugawa wucewa da zina ado da ƙawa na bayyane na daga dukiyoyi da ‘ya'ya da matsayi da sarauta ko mulki da sauran ababen morewa ma la ya'lamuhu illallah wanda ma akwai wanda babu wanda da akwai ababen da dama wanda Allah ya sanya a cikin duniyar nan na morewa wanda babu wanda ya san su ma sai Allah madaukakin sarki فمن الناس وهم الأكثر من قصر نظره على ظاهرها lalle daga cikin mutane kuma su ne suka fi yawa akwai wanda ya takaita ganin shi da tsinkayen shi da hangen shi akan waɗannan ababe na zahiri na duniya wanda Allah ya kawata ta da ita shine zahiri na bayyane gidaje masu kyau ababen hawa ƴaƴa da Allah zai baka da kuɗi ko wani matsayi ko sarauta ko mulki da ababe na more ma rayuwa akwai wasu mutanen da hangensu da tunaninsu ya takaitu a nan kawai shi a rayuwar shi ya za a ya kasance mai hali ne ya za a ya kasance mai dukiya ne ya za a ya kasance yana da yawan ƴaƴa da mata ya za ya ji daɗin rayuwar duniya akwai wanda kawai su hangensu kenan a rayuwa malace kuma su ne mafiya yawa a cikin duniya wa mafatiniha da ababe na fitintunu na duniya wa matta'a nafsahu biha wa lam yata'ammal fi sirriha zai shi dadi ya more da rayuwar duniya ba zai dauki izina ba ko ya dauki wa'azi game da abin da ya shahi sirri wanda ya sa aka halicci rayuwar duniya fanshagala bi tahsiliha wa jam'iha don haka sai ya shagaltu wurin neman duniya da tara duniya wattamattu'i biha anil amali lima ba'daha kuma ya dinga moruwa da duniya ya dinga moruwa wattamattu'i biha anil amali bima ba'daha abinda ya sa gaba ya moru duniya ya ji daɗin duniya a madadin aiki game da abin da shi ya bayan rayuwar duniya yanar shi kawai na zara shi hangen shi tsinkayen shi ya samu duniya ya moru da duniya ya samu kayan jin daɗin rayuwar duniya hakan ya ishe shi ba zai kula ba da yin aikin da zai amfane shi gobe kiyama shi bal an kara an yakuna hunaka hayatun ghayruha kai ba haka ba ma zaka ga yana musan a ce a samu wata rayuwa ma bayan rayuwar duniya kama kala ta'ala kame da Allah madaukakin sarki ke cewa wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa ma nahnu bimab'uthin kafirai zaka ji suna cewa ai ba komai bane ba mu sai dai rayuwar nan ta duniya da muka samu a kanmu a ciki wa ma nahnu bimab'uthin mu kan ba ababan wanda za a tashi mu bane bayan mun mutu bi ma'ana rayuwar duniya da jin daɗinta ta mantar da su masu yanzu muso suke cewa maza a tashi bayan mutuwa bi ma'ana babu tashi alkiyama wagga rayuwar da kuke gani ita ce kawai rayuwar mu ta duniya mu kan ba ababan da za a tadowa bane gobe kiyama kenan suna inkarin mi tashin alkiyama shi yasa kaga suke hole su su abin da suka ga dama a rayuwa a tunanin su da hangen su babu tashin alkiyama bale ai batun sakamako gobe kiyama وقد توعد الله تعالى من هذه نظرته للحياة lalle Allah madaukakin sarki yayi tanadin azaba da tsoratarwa ga wanda ya kasance wannan shine tunanin su game da rayuwar duniya faqala ta'ala Allah madaukakin sarki yace innal ladina la yarjuna liqa'ana lalle waɗannan wanda ba sa tsammanin haduwa da mu ba su ganin cewa za su zo gobe kiyama ورضوا بالحياة الدنيا suka yarda suka zaɓi rayuwar duniya watma'annu biha kuma suka nutsu da rayuwar duniya walladhina hum an ayatina ghafilun waɗannan wanda su game da ayoyin musarraf kana ulaika ma'awahumun nar to waɗannan makomarsu ita ce gidan wuta bima kanu yaksibun game da abin da suka kasance suna aikatawa kina kaga wannan aya tsoratarwa ne game da mutanen da suka nutsu da rayuwar duniya da samun jin daɗin duniya har hakan yasa suka manta gobe kiyama suna ganin cewa ma ba za a tashe su shi yasa ba ruwansu da abin da ya shahi addini ko karanta shi ko kuma neman ilimin shi to Allah ya ce waɗanga mutanen ma'awahumun nar makomarsu ita ce wuta game da abin da suka kasance suna aikatawa a nan gidan duniya wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace kuma man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha duk wanda ya kasance nufin sa shine rayuwar duniya kawai da adanta nuwaffi ilaihim a'malahum fiha za mu cika musu ayyukansu a nan gidan rayuwar duniya bi ma'ana za mu musakayya a nan rayuwar duniya hadafin shi duniya ya more ma duniya ta shi faɗi a kan duniya to za mu cika mushi mu ba shi sakamakon shi da gidan duniya kenan ladan shi duniyan nan ce a buɗe mai komai a yalwata mai komai ya mori ya rayu a nan gidan duniya wahum fiha la yubkhasun kuma lalle su a nan gidan duniya ba ababan a tawaye musu wani abin da ya kamata a basu bane ba duk abin da suke so Allah zai yassare musu ya basu ula'ika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar waɗannan da kuka ji labarin su su ne ba su da komai gobe kiyama su yi wuta wa habita ma sana'u fiha duk abin da suka aikata gidan duniya ya rushe wa batilun ma kanu ya'malun kuma duk abin da suka aikata a nan gidan duniya ya zan shirme ba su da sakamako goborin Allah madaukakin sarki kaga wannan ita ce karsan hasara kenan malaci hadal wa'id ya shimalu ashaba hadihin nazara wannan narkon azaba zai game irin masu maduniya irin wanga hangen ko rayuwa irin wanga hangen kawai su samu rayuwar duniya su more ba ruwansu da lahiya sawa'un kanu min alladhina ya'maluna 'amal al-akhirah yuriduna bihi al-hayat ad-dunya kal munafiqina wal mura'ina bi a'malihim malaci ba bambanci shin suna cikin mutanen da suke aikin lahira amma suna nufin da shi su samu rayuwar duniya kamar munafukai da masu nuna ayyukansu a gani yana kaga wannan ayat za ta yi kumsar kafirai da musulmin da suke yin aikin lahira saboda duniya ko kuma su yin aiki don a gani a yabansu yana kaga kafirin da ya kasance baya da hadafi sai rayuwar duniya ya ji daɗi kamar da kuke ganin halin kafirai a yau kaga ba ruwansu da addini wasu ma ba su da musuluncin da suke ko addinin da suke wasu suna kiristanci a matsayin addini wurinsu wasu suna yahudanci wasu sunansu kawai ba su da addini ba su da abun bauta kawai rayuwarsu kawai suke to kaga wannan gobe kayama ba su da makoma sai ina sai wuta kuma za su wagga ayat za ta game mutanen da musulmi ne suna aikin lahira amma hadafinsu su samu duniya ina fatan kun gane mutum da zai tashi aikin alkhairi aikin addini aikin da ake neman lada da kusanci wurin Allah amma abin da ya zaburar da shi wurin yin wannan aiki don ya samu duniya ne kawai gurin shi a yabe shi gurin shi ya samu mukafa a nan gidan duniya to sai Allah ya cika mishi sakamakon shi da duniya in ya je gobe kayama baya da komi sai wuta kama kaga munafakai munafakai suna yin aiki ne na addini don duniya yana tare da musulmi yi musharaka da su cikin duk abin da suke na musulunci sallah da shi zakka hajji da komai hajji jihadi amma hadafin shi idan aka yi jihadi aka samu ganima ya kasance yana da wani kaso na wanda suka fita yake kenan kaga yayi aikin lahira da hadafin yemi ya samu duniya shi yasa gobe kiyama baya da wani sakamako sai abin nan da ya samu gidan duniya ya mora da shi haka mutumin da ba munafike ba musulmi ne zai yi sallah dan kar a ce baya yi zai yi sadaka dan ya shahara a wurin mutane cewa mai badawa ne zai yi ibadar da babu wanda ya sani tsakanin shi da Allah ne kawai ya zo yana yaɗa ta wurin mutane ba don kuma ba don ya samu sumu a wurinsu mai kyau kaga ya yi aikin lahira amma yana neman mi duniya da shi shine a yabe shi ya samu matsayi a cikin idanun mutane wanda hakan abu ne mai haɗarin gaske kuma abu ne wanda yana da wahala zuciyarka ta kubuta game da wannan abin sai ka yi yaƙi na gaske da cikin matsayin da Allah ya baka cin aikin alkhairi zaka ga shedan na kokarin gurbata maka aikin ka na alkhairi shi yasa sai ka yaki zuciyarka game da fadawa cikin riya yi dan a gani ko yi dan a yaba ka shi yasa gaskiya da dama daga cikin ƴan uwa masu zuwa aikin hajji ko umara kaga mutun ya zo rauda yana sallah an doki shi hoto yana ta yada wa facebook wani ya zo daidai ka nafila me haka wa kake mai ibada dan ka yada facebook da whatsapp kowa ya gani ko Allah kake yi ma da kai tako tun daga ƙasar ku kaje Saudiya wa kake so ya gani kaga wannan in ma ba a tuhuma kadariya wasila ce ta ka fada cikin riya a ba kai hakan ba ma shedan na kokarin ya raba ka da bautar kai sa dan ayi dan dan a gani kai to da bale kai haka wallahi haka zaka ga mutane safa da marwa ina ne kawai da hotanni ai ta mai hoto duk inda yaje sayin hoto yana ta tura whatsapp yana ta tura facebook yana ta tura ya whatsapp yana addu'a yana sallah me haka wa kake ma sai ka yaki wannan fa in ba haka ba sai ka kasance cikin da suka yi asara ka yi aikin lahira da nufin ka shahar abin ga mutane su gani a ce gawa na arafa gawa na muzdalifa gawa na safa da marwa gawa na nafila gawa na roƙon allah me haka kenan mutane sai sun kiyaye dan karka shiga cikin wanda za su yi asara ba tare da kafar gaba ko kuma kasani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masahabbai mafi abin da yake ji matsoran sahabban shi akan shi shine riya karamar shirka saboda takan iya shiga cikin zuciyarka ba tare da kasani ba kana aikin zaka ji ta karkata zuwa ga neman yabo ko suna ba tare da kafar gaba Allah kiyaye malaci aukanu min al-kuffar haka aya za ta iya haɗe ko mutanen da suka kasance daga cikin kafirai alladina la yu'minuna bi ba'thin wala hisab wanda ba su da ba su imani da tashi alqiyama balle yin hisabi sakamako kin ka hali ahli al-jahiliya wal madhahib al-haddama kama halin mutanen jahiliya da mazhabobi da suke rushe addini da kima mutum gaba daya min ra'asimaliya kamar kungiya ta jari hujja wa shiyu'iyya da kungiya ta shiyu'iyya wa almaniya ilhadiyya da kuma kungiya ta almaniya ilhadiyya kenan kaga wannan ayat za ta iya haɗe kafirin da bai imani da tashi alkiyama bale hisabi za ta iya haɗe munafiki za ta iya haɗe mutanen kirki musulmi wanda ke yin aiki don ayyabashi Allah kare mana imanin mala ce wa ula'ika lam ya arifu ƙaddarar haya waɗannan da aka ambata muku ba su san girman rayuwa ba da ƙadarinta wala ta'adu nazaratuhum biha an takuna ka nazaratil baha'i ganin su baya ƙetarewa ya kai inda ake so ganin su yakan taƙaitu ne irin gani na dabbobi irin hangen dabbobi haka yanzu dabba ta ci ta sha ta yi tsalle-tsallenta shi kenan babu wani zancen hisabi da wani makoma ko ba haka ba ta su haka hangen su yake su ci su sha su mutu kawai ba su da wani tunani da abin da ya kamata su na wanda zai fushe su gobe kaya balhum adallu sabila malice kai bal ba haka ba masu kam sun yi bata sama da dabbobi dabbobin sun yi sauki sama da irin wannan mutanen li'annahum alghaw uqulahum saboda sun yi watsi da hankalinsu wanda dabbobi da ma ba su da hankali wa sakharu taqatihim sun zuba kokarin su sosai a cikin gudanar da rayuwarsu ta duniya wa dayya'u awqatahum sun tozartar da lokacinsu sun bata lokacinsu fi ma yabqa lahum wa la yabquna lahu cikin abinda la yabqa lahum ba zai yi musu saura ba kuma su ma ba za su yi saura dan wannan abun ba shi ne rayuwar duniya walam ya'malu li masirihim alladhi yantazirhum wala budda lahum min ba su aiki ba game da makomarsu da take nan tana jiransu wadda babu makawa sai sun shiga wannan wurin shine makabartarsu ko kuma gobe kiyama zuwa ga sakamako kenan kaga wannan shine halin wanda rayuwarsu da tunaninsu su more ma rayuwar duniya ba su tunanin gobe kiyama wal bahaimu laysa laha masir dabbobi ba su da makoma gobe kiyama gaba ɗaya za a haɗa su zama mi ƙasa a wannan lokacin ne gafalallu ko kafarai daga cikin mutane za su zarka cewa laitani kuntu turaba kai cuna ma ina ma da a ce na zan ƙasa a in ka zan ƙasa kenan babu nan kona to dabbobi ba su da makoma gobe kiyama wanda yana nan alladhi yantadhiruhum wanda wannan makoma tana nan tana jiran su la budda lahum minhu wanda babu makawa a'am wal bahaim laysa laha masirun yantadhiruha dabbobi ba su da wata makoma da take jiran su walaysa laha uqul ba su da hankulla tufakkiru biha da suke tunani da wannan hankullan bi khilafi ulaika sabanin waɗanga mutanen da su sun san suna da makoma kuma suna da tunanin da suna da hankalin da ya kamata su rika tunani da shi walihada yaqulu ta'ala saboda haka ne Allah madaukakin sarki ke cewa am tahsabuhu am tahsabu anna aktharahum yasma'una aw yaqilun shin ko kana tsammanin mafi yawan su suna ji ne ji na basira ko ko suna hankalta hankali na na nura inhum illa kal an'am su ba kowa bane sai dai suna kama da dabbobi balhum adallu sabila kai ba haka ba ma sun fi dabbobi bata da lalace wa qad wasafa Allahu ahla hadhihi an-nazara bi adam al-ilm lalle Allah madaukakin sarki ya wasafta ma'abuta irin wanga hangen da rashin ilimi jahilai قال تعالى الله مدوكين سركي يتي ولكن أكثر الناس لا يعلمون سيدي مفي يوم متاني بس سني بباس العلم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا سنسن ظاهري daga cikin abin da ya shafi rayuwar duniya wa hum anil akhirati hum ghafilun amma su game da abin da ya shafi lahira gafalallu ne ba su san abin da zai faru a can ba فهم وإن كانوا أهل خبرة في المخترعات والصناعات فهم جهال لا يستحقون أن يوصفوا بالعلم su ko da ya kasance ma'abuta khibra ne iya kirkira fil mukhtara'at cikin ababen da ake kirkira na gudanar da rayuwar duniya was sana'at da sana'o'i kala-kala na rayuwar duniya fahum juhal duk da haka su jahilai ne yana so ya sufanta maka mutanen da suka nutsu da rayuwar duniya suka zuba iliminsu suka zuba kokarinsu wurin tafiyar da rayuwar duniya suna da ilimin kere-kere su kera wanga su kera wanga domin sa'ale rayuwar duniya malaci duk da haka jahilai ne la yastahiquna an yusafu bil ilm basu dace ba a sufanta su da cewa masu ilimi ko malamai li'anna ilmahum la yatajawazu zahiral hayatid dunya saboda ilmin ilimin da suka kumsa ko ko suka sani baya ketare wannan rayuwar ta duniya fa hadha ilmun naqis wannan ragaggen ilimi ne la yastahiqu ashabuhu an yutlaqa alaihim hadha alwasf sharif bai dace ba ga ma'abutan ilimin duniya kawai a dinga ambatansu da wanga al'amari mai girma mai ɗaukaka shine ilimi har kace musu malamai fayuqalu al'ulama kama a rikace musu malamai innama yutlaqu hadha ala ahli ma'rifatillahi wa khashyatihi sani cewa wannan lafazin na malamai akan yi amfani da shi ga ma'abuta tsoron Allah kama qala ta'ala ga ma'abuta sanin Allah da tsoron shi kamar yadda Allah madaukin sarki yace innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama ka sani cewa masu masu jin tsoron Allah daga cikin bayan shi sune wa malamai malam su yake nuna maka cewa duk wani mai ilimin duniya duk yadda ya kure da hazaka cikin abin da ya shafi ilimin duniya bai dace ya ce mishi malami ba sau da lafazin malami lafazi ne mai girma mai kima da bai dace a siffanta irin waɗannan mutanen da wannan lafazin ba wanda ya kamata a siffanta da wannan lafazin su ne wanda suka san ubangiji sannan kuma suna jin tsoron shi kamar yadda Allah ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama ka sani kawai masu jin tsoron Allah daga cikin bayan shi su ne al-ulama'u malamai wa min an-nazara al-madiyya lil haya ad-dunya wa min an-nazarati al-madiyyati lil hayati ad-dunya ما ذكره في قصة ما, ما ذكره في قصة هارون وما آتاه الله من الكنوز na daga cikin hangen rayuwa na duniya abinda Allah ya ambata na labarin karun da abinda Allah ya bashi na taskoki da mangazoji na arziki karuna mutum ne wanda Allah ya bashi dukiyoyi da mangazoji wanda suke cike da arziki wanda ƙur'ani ya sifanta mana wani nau'i ko wani kala na arzikin shi saboda mafatishin shi kilannin da ake buɗe taskokin shi yana nuna mutum ne wanda ya mallaki arziki da dukiya mai yawa saboda ba kowa ba sai mazaje suke ɗaukan mafati na shi na shagunan shi wanda ke nuna kaga mutum ne mai arziki amma rayuwar shi ta takaita ne hangen shi ya takaita ne bisa ga wannan rayuwa kawai ya manta abin da ke bayan wannan rayuwa shine gobe kiyama sai Allah ke ba mu labarin shi fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi qarun sai fito akan mutanen shi yana cikin kawa qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya sai masu son rayuwar duniya suka dinga cewa ya laita lana mithla ma utiya qarun ya kai can mu ina ma da a ce mu ma muna da irin abin da qaruna ya mallaka na dukiya innahu lazu hazzin azim lalle shi qarun ma'abucin rabo ne kuma rabon ma mai girma kaga inda hangen sa ya takaita kenan sun ga qarun mutum ne mai dukiya gashi nan ya fito cikin kawa cikin zina abin sha'awa ana ɗauke da shi kan gadon sarauta sai suka danga cewa ya kai can ina ma da a ce mu ma mun samu irin abin da karun gare shi sau da karun mutum ne wanda Allah ya ba shi haz rabo kuma azim rabon ma mai girma fatamannau mithlahu wa gabituhu sai suka yi gurin irin abin da Allah ya ba Qarun kuma suka kwadaitu da wannan abin wa wasafuhu bil hazzil azim suka sifanta ma wannan abin da Allah ya bashi da rabo mai girma bina'an ala nazaratihim al maddiya dini akan wannan hangen da suke na rayuwar duniya wa hadha kama huwa al hal al an malaci to wannan fa kamar yadda halin mu yake a yanzu ne fi duwal al kafira game da kasashen da yake na kafirai ne wa ma indaha min taqaddumin sana'i wa iqtisadi game da abin da suka mallaka na ci gaba ta bangaren sana'a da tattalin arzikin ƙasa fa inna dhi'afal iman lalle wasu masu raunin imani daga cikin mu min almuslimin daga cikin musulmai yanzuruna ilaihim nazarata i'jabin duna nazarin ila ma hum alaihim min al-kufr suna hangen su suna musu duba duba na ban mamaki duba na ban sha'awa ba tare da ba suna kallon irin rayuwar da suke akai ta kafurci haka ne rayuwar mu da ka tashi buga misali sai ka dibo ta ƙasa da ta ci gaba ta ɓangaren sana'a da ƙere-ƙere da kuma tattalin arzikin ƙasa sai ta birge ka ga da an tashi buga misali sai a ci wane yana kasa ina ma da a ce na tafi kasa baka hangen irin halin da suke kai na na kafirci da suke kai kafi su so dubu ni'ima ta musulunci babu wata ni'imar da ta hita a rayuwa kai da Allah ya ba musulunci to haka mutane suke hange a yau sai a ce kai kasa kasa ta kaza sun yi kaza sun kera kaza suna baka mamaki kana tozartar da kasar ka kai kuma ba waccan kasar ba kuma ka rena taka kaga wannan yasa karci wa ma yantaziruhum min su'il masir kuma mutum ba zai duba ba zuwa ga abin da ke jiran su na mummunan makoma shi dai kawai duke yake dibawa da ci gaban su a rayuwa fatab'athuhum hadhihi an-nazara al-khati'a ila ta'zim al-kuffar shi yasa wannan hangen na kuskure zai ja su zuwa ga girmama kafirai a cikin zukatansu da idanunsu wa ihtiramihim fi nufusihim da kuma ɗaukaka su da ba su matsayi a cikin zukatansu wa tashabbuhu bihim da kuma kamanceceniya da su fi akhlaqihim a cikin ɗabi'unsu wa adatihim sayyi'a da kuma cikin al'adudunsu masu muni wa lam yuqalliduhum fil jidd amma zaka ga ba sa kwaikwayon irin wannan wanda suka kafirce suka ci gaba a rayuwa ba a kwaikwayonsu cikin ƙoƙarinsu da aikinsu wa idadil quwwa ko kuma tanadin ƙarfi duka ba a kwaikwayonsu ciki wa shay'in nafi' ko wani abu mai amfani min al mukhtara'at was sana'at na daga cikin ababen kere-kere da kuma sana'o'i kuma wallahi hanga shine halin mu yau duk mai za ga haka ne suna birge shi suna kayata shi sun ci gaba cikin komai komai sauki a wurinsu su baya hangen cewa kafirai ne baya hangen cewa ƙarshen su ya zai kasance gobe kiyama bayan haka idan zai kwaikwaye su zai kwaiko su ne cikin al'adunsu da ɗabi'o'insu askinsu rigunansu kayansu tafiyarsu ba zai taɓa tunanin ya ƙera wani abin da suka ƙera ba na ɓangaren sana'a da ci gaba babu sai kawai aski wallahi wannan shine taɓewa da asara da sai ku kwaikwaye su cikin irin ababen da suke na kere-keren zamani da ci gaba ko amma ka diba irin raye-rayen gada ake wanda ake kwaikwayon turawan can gadiyan mu nan suna yi cikin kowace jiha an ba su wurare ana shuraren su a ba su tsaro a kula da su suna kwaikwayon wancan wurin rawa da aski da kowa amma babu wanda zai zamna ya ce bari ya kirkiro wani abin da zai amfane shi kuma ya amfani al'ummar shi babu kenan an ma za ku kwaikwaye su kuna ganin cewa sun ci gaba ku kwaikwaye su ta inda suka ci gaba ko da aski suke da rawa ku sun ci gaba irin da kuke ganin su bai wasu ci gaba ci gaban da kokari da karfi da tunani suke yi shine kawai kenan kaga wanda suka ci gaba kishi gare su kuma tunani suke yi kuma wani abin sukan yi shi ma ba don amfaninsu ba don amfanin wanda za su biyo bayansu kuma yanzu mutane ne babu wannan tunanin a cikinmu bayan haka ma mutane ne mu masu ananiya abinda za ka moru shi za ka yi ba za ka yi abinda na bayan ka zai moru ba wannan galibi haka ne Allah kare to wannan irin rayuwa wadda malai ambata ita ce rayuwa mai muni irin rayuwa ta dabbobi balma gumma rayuwar dabbobi da irin mutane da ke da irin wannan rayuwa wanda ba su hangen gobe da sakamakon da za su samu gobe kai rayuwa ta biyu ko kuma hange na biyu annazaratu thaniya lil haya hange na biyu game da abin da shafi rayuwa annazaratu sahiha ita ce hange ingantacce mai kyau wa hiya an ya'tabira al-insan ma fi hadhihi al-haya من مال وسلطان وقوة مادية وسيلة يستعان بها لعمل الآخرة شين متن يحنجي دنيا da duk abin da ke cikinta na rayuwa na dukiya da sarauta da matsayi da mulki da iko da ƙarfi ta ɓangaren madda duka ya hange su wani tsani ne da matattakarar da zai yi amfani da ita ta taimake shi wurin aikin lahira wannan shine kyakkyawan tunani mai ilimi ne kai wannan ilimin naka na duniya ne ko na lahira ne i amfani da shi ya zame maka wasila da zai taimaka maka gobe kiyama cikin abin da kake na rayuwa likita ne i amfani da likitancinka ai kaga likita ilimin likitanci ilimi ne na rayuwar duniya da gyara rayuwar duniya ko ba ka ba to kai amfani da wannan damar domin ka gina lahira karkashinta ta sarki ne kai yi amfani da sarautarka da sandarka ka gina gobe kiyama soja ne kai menene kai duk abin da Allah ya baka dukiya ya mallaka maka tunani ya mallaka maka karin jiki ya mallaka maka yi amfani da wannan abin da Allah ya baka domin ka samu lahira ya zama maka wasila da tsani wanda zaka samu gobe da ita duk aikin da Allah ya baka zaka yi dukiya Allah me ya kai bukatar dukiya wurin bunƙasa tahiyar ilimi da addini a yau ba abin da ya samu ka ci baya wallahi sai rashin ba da muhimmanci ta wannan bangaren wallahi abin kumiya ne gare mu wallahi kuma mun sani ba mu sani ba a yau rayuwarmu wallahi muna gina gidajen da ba su yi kamar masallatai yamma ba wallahi ko kun sani shekaru 20 ko 30 da suka wuce a garin nan babu masallacin juma'a ɗaya da za ka nuna mutum ɗaya shi babu ɗan garin ga babu ko akwai babu ba masu kuɗin ne eh akwai su da kaga babban masallaci ko wani mashru babba a Nijar to daga daular Khalij aka zo aka yi shi nan mu mu samu duniya mu ci mu sha mu more mu ci mai kyau mu sha mai kyau mu kwanta wuri mu yi ta aure muna saki wasu zo daga kasashen su sana mana masallatai a mana sallah a ciki wannan wani irin dabbanci ne fi sabilillah har yanzu a yau masallatan da zaka iya nuna ba su wuce biyu ba a garin nan wanda mutum ɗaya ya yi su duka cikara cikara aka yi su kuma tare da cewa mutum ɗaya ya iya su wallahi nawa aka yi asara shekarun baya wasu mayaudara suka zo suka yaudari mutanenmu wanda da muna zaton talakawa ne sai bayyana gare mu manyan masu kuɗi ne garinga wani ya shahar garinga da ya zo yaudari masu kuɗin garinga ta hanyar sai da sigari da taba kowa ya san shi wasu mutanen garinga wallahi ba san masu kuɗi ba ne ba sai da wannan mutum ya bata suka yi ta waye waye kuɗin su san tai me suka yi kaga wannan aici baya ne ko ba gaskiya ba ci baye ne duk wani masallatai da ka gani nan a garas ne nan ko da sauran shawohin Nijar ma ko wallahi daga Khalij ake zuwa ana yin sana yan Nijar sai dai su tara kuɗi yanzu ne masu ci gaba suke yin gidaje masu kyau da sai ga mutum da gidan laka ya yi arba'in ko hamsin ba a mai kyau a cikinsu wallahi inda mana ya tare da shi kiro ma'aikata a zuba ƙasa saboda zubar ruwan sama kuma ya mallaki kudin da zai iya gida mai kyau ya rayu a cikin shi to yanzu ne suka ci gaba suke manyan gidan shi amma wurin addini suna da rauni illa man rahim Allah sai kadan da Allah ya marhama wallahi wurin addini muna da rauni sosai wallahi abu nawa ake bukata mutane suna da halin su mutum ɗaya ba zai iya babbar kyauta ba da za a iya daga hannu a yabe shi a garin ka suna da karamci wallahi shi yasa komai aka daina nan da ana musabaka dan azabar da ƴaƴa su tashi su yi karatun alkur'ani a ba su kyauta wallahi aka yi musabaka ganin ga sai ka shi kunya masu hali za ga mutum ya mallaki nawa amma zai zo ya bada shikka biyar zai zo shikka biyu wani shikka goma mai kokarin sa shikka hamsin shi yasa muka daina al'amarin musabaka ma cikin wannan karan matan aure su ne ke sa a samu kuɗin da ake ba yara saboda a daɗaɗa musu zuciya wallahi makarantun nan mata su ne ke haɗa duk harka musabaka da ake amma ka zo ka gan ana wani abin sharri abin da ke saban Allah ne su kowa da abin da ke kama da shi ga waya ko mutum ke ya ba ɗan kokowa kaza miliyon kaza ya biya mai hajji mushrikai kwashe da layu yi mana mushirikai ne mana za ga ana ta ba su miliyuka ana an biya musu hajji to wallahi wannan hadari ne al'umma mu faɗaka mu gane umfanin dukiyar ka kai aikin alkhairi da ita shine kawai abinda ka kaddamar shine zaka samu gobe kiyama wanda ka cika sha kai moruwar ka shikenan ya wuce abinda ka bari na dukiya yanzu ba naka bane na magadan ka ne za a raba musu in miliyar guda ne su za a raba ma kuma kai za a maka hisabin miliyar guda gobe kiyama ko kuma su su ci gomansu da abin da ka baro kenan abin da za ka samu gobe kiyama abin da ka gabatar da ma'addini wanda ka ci ko ka baro shi kenan kwanakin bayan dan uwa ke bayan labarin wasu da mahaifinsu ya rasu yana yayi kaza yayi kaza cikin hidimomin addini bai yi ba yanzu ya mutu aka zo rabon gado aka raba sai wani ɗaya daga cikinsu ya hankata sai ce fa mahaifin ya so ya yi kaza fa ya so ya yi kaza ya ce a yi kaza amma bai yi ba ya kuke gani sai kuwa dinga ce to in kana ganin za ka iya mishi cikin rabon ka kai ya ma to ya kake gani gaba ɗaya suka tashi suka tattare kuɗinsu suka shiga harkokin gabansu za su maka Allah ba za su maka ba ba za su maka ba ba za su maka ba kana ka gina duniya ka gina ka gina duniya ke ta lahira ka da abinda Allah ya baka na dukiya abin kumiya ne wannan abin kumiya ne yanzu wa'azin da yake yadawa a cikin garin ga yanzu ta hanyar kafa yada labarai nomad da sauran kafafen yada labarai kudi ake badawa kusan gidan radio nomad fm da kuke ji kowa ya san ana wa'azi cikin shi ko kusan radio nomad fm shi ɗauki yaunin yada wa'azin ahli sunna duk garin agadas radio sahara baya da wa'azin ahli sunna da yake sawa kullun kishiyoyinsu ne ke ciki nomad fm sun yi ƙoƙari ta yadda hili awa guda a baka shi gidan wani rediyon za a iya baka shi a matsayin jika hamsin a sati awa hudu za a iya sai da maka shi jika ɗari biyu ko jika ɗari da hamsin amma nomad fm a sati ban iya iya ƙididdige maka awa nawa ake sa na malaman suna suna wa'azi sauran kyauta suka sa sauran kuma sun sai da shi mafi arha a wata jika ɗari biyu ake basu a shekara ana ba su dai miliyon katsan mil domin a amfanar da mutane saboda yanzu kafafen yada labarai wasu makamai ne na yaƙa al'umma da su ake yada abin da ake so da su ake cin al'umma yau idan hada suna suka yi sakaki ba su kamun ga ɓangaren ba sai audiri su tana ina ne tarbiyya take rushewa kafafen yada labarai yanzu duniya tana son ta yada wani sharri ya zamanto ƴaƴanku da sun gani gobe kaga suna ta karma akai a jikinsu to ta kafa baya da labarai za su yi shi za a yi fuddo wani shahararren dan kwallo ko a fuddo wani shahararren mutum mawaki sai a bashi wani kyallen da ake so a saida shi a samu kuɗi kaza a duniya sai darma a goshin shi kafin da sai ko gobe za ga duk sun sai shi sun darma shi a goshin su wannan ita ce hanyoyin da ake bi dan a yaki tunanin mutane kuma a shawo hankalinsu zuwa ga wani abin da ake so a cimma su je wannan wa amma yau ka diba mutane wallahi gidan radio nomad fm sai ya kai nan gaba muna tsoron ma a daina sa wannan kasa kasan saboda mutane sun ki tashi su bada mutum nawa ne za su wannan kokarin mutane suka bada sunayensu suka yi alkawarin duk wata za su bada wani jikka biyar wani jikka biyu wani jikka ma yake bada amma sai a waye gari ka zo wurin mai shago jikan nan ma sai ce da sauki shikabiyar da kai alkoli wallahi da sauki shi yasa habba shi suke biyan mutane shi yasa yau aka yi sanarwa da Allah mutane su taimaka dan a ci gaba da wannan aiki mu mun san amfanin shi mun san kuma riba shi a yau garin gan ka tashi da safe ka hin labaru za ka yi zaton babu wani radio sai noma da FM a garin Agadas duk inda ka yi wa'azi ne to nawa za ka amfanuwa idan ka sadala ka a ciki mutum dubu nawa za su shurari wannan wa'azin ka samu ladan su sawa'in sun yi aikin ko ba su yi ba suna da yawa shi yasa game da taimaka ta fuskar dukiya wallahi muna da rauni fiye da diyar da ake tunani sai mun tashi mun cire ne yake carawa a cikin zukatanmu na aka yi wa'azi na jaha da nufin a sai motar da za a rika shiga ƙauyuka akwai mutanen da alwala ma ba su iya ba wallahi sallah ba su iya ba wadai dai da wankan janaba ba su iya wasu ba su nayi sai motar da za a rika zuwa don a tallafa musu a taimaka musu kuma kun shi ɗaya daga cikinsu da ya kama ya ce su babban gurinsu a samu wannan motar da za a rika zuwa ana sanar da su addininsu kwana biyu aka yi ana neman taimako duk abin da aka haɗa biyu ci shi ɗari shida ba wadda ana son a sai motar da ta kai miliyon shida babu masu kuɗi garin ga babu mutum ɗaya da zai sayan ta irin guda goma nawa makeri aka biya mishi mota aka biya mishi haji aka bashi mota amma gama addini sai mu lalace ba mai zice yayi sai an taba shi kuma rika ganin addini nashi ne wannan ba gaskiya bane ya jama'a wallahi mu yaki zukata mu game da rawwa abinda Allah ya baka kai ma ka bazzala shi wurin tafiyar da addini ko masallacin nan kwanakin baya sai da aka yi kwamiti na musamman wasu dattijawa kullum ba mu manta su da adda Allah ya sa su Allah ya sa musu alkhairi ya ƙara bunƙasa tunaninsu ya yalwata musu rayuwarsu so wasu suka yi tunani za a tashi a ce jama'a fakcir na ruwa jama'a wuta kadiba mutanen mu fa mutum zai zo magewaya yi buƙatar sai yi wanka yi bayan gari wai baya tunanin fa wurin nan cika yake ana kwalhiya fa baya tunanin famfan nan fa alwalar da ake faktir ake kawo wutan nan da ake sha a sha haske a sha fanka ba ruwan shi ma in ya zo ba wuta sai ga ya tsoki daula ke biyan kudin wutar masallatai a nan garin eh ba daula ke biya babu wani mutum daya da ya ɗauke wani biyan wannan mu ke ginawa kuma mu zami ba ka tunanin wannan a ce duk juma'a ka zo ka sa kuɗi don a yi hidimomin nan masu yawa amma babu tunanin a ciki mutanen da suke haɗuwa nan watakila za su iya kai mutum dubu hudu ko biyar a duk sati na juma'a nan kaddara kowa in ya zo ya sa dala ashirin amfani nawa za a yi da shi wani abin ma an an zuwa na ce mutane ku taimaka wallahi babu daɗi ne ake dole dan in ba a ce ma a taimaka ba wasu abubuwan za a rasa su to kaga ba mu da wannan amma kadiba yau kristoci kadiba irin ayyukan da suke yi tare da cewa kafirai ne arna ne mun san da cewa arna ne amma kadiba ayyukan da suke kuna gani ai duk satinsu banda kyautar naka da zaka kai duk ɗiyanka da iyalinka sai ka zuba kyautar su suma domin su fiyar da addininsa na ƙarya mu mun san kahure ne mun san kan ƙarya suke amma mu da ke kan gaskiya ba za mu yi ba kaga wannan aibi ne akan mu wallahi mu tashi mu gyara duk abin da Allah ya hore maka a rayuwa ka iya ka taimaka mu addini da shi dukiyarka ce zaka iya hankalinka ne zaka iya fasaha da shi kai amfani da shi mulki ne za ka yi amfani da shi matsayi ne za ka yi amfani da shi don ka kawo taimako a cikin addini wanda gobe abin zai amfani ka bayan mutuwa ka Allah taimake mai sa mu gyara malace fa duniya fil haqiqa la tuzammu li dhatiha ita duniya a haƙiƙa ba a zarginta ita karan kanta إنما يتوجه المدح والذم إلى فعل العبد فيها أنا فسكن تد يبود زرقي game da bawan da yake rayuwa a cikinta ya meye na duniya eh mutanen da ke ciki su ne abin yabo ko abin yin zargi gwalgwadon abin da suka yi na alkhairi a yabe su sharri kuma a zarge su da shi kenan kaga duniya ita karan kanta ba za ka zargi ba za ka zargi masu rayuwa ne a cikinta ko ka yabe su فهي قنطرة ومعبر للآخرة دنيا كمواني قداني da ake wucewa ko a ƙetara saboda lahira wa minha zadul janna daga nan duniya ne ake yin guzarin gidan aljanna wa khairu aishin yanaluhu ahlul janna innama huwa hasala lahum bima zara'uhu fid dunya mafi alkhairin rayuwa da 'yan aljanna suka same ta a gidan aljanna ka sani ya samu ne ko wannan rayuwar ta samu ne da abin da suka shuka a nan gidan duniya fahiya darul jihad duniya gida ne na jihadi wassala da sallah wasiyam da azumi wal infaq fi sabilillah da ciyarwa dan ɗaukaka addinin Allah wa midmaru sibaq ila alkhairat wuri ne na yin gaugawa don a cimma alkhairai ya kulu ta'ala li ahli aljanna Allah madaukakin sarki yakan ce game da abin da game da mutanen da za su shiga aljanna kulu washrabu ku ci ku sha hani'an cikin jin daɗi bima aslaftum fil ayyamil khaliya dangane da abin da kuka kasance kuka aikata cikin kwanakan da suka shuɗi idan ka ga aljanna da abin da ke cikin ta na jin daɗi ya samu ne sakamakon aikin da ƙoƙarin da kuka zuba a nan gidan duniya ina ga nan yadda ya kamata mu dakata lokaci yayi ko abin da muka faɗa daidai Allah ya sa mu dace kuskure ko abin da ke kama da shi Allah ya yafe mana gaba ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullah da haka kenan game da gidan rediyo hanya tana buɗe in akwai wanda za su taimaka akwai sani nan kuna iya duk wanda ke da wani abu ya ba su abinda aka ba su wannan watan jika ɗari da goma wanda ya kamata ba su jika ɗari biyu da za an yi neman taimako an samu jika sattin da wasu 'yan canji sama bayan shi akwai radio alternative shi ma da ake shiri a cikin shi daren asabar rana ya ta gobe daga karhe tara zuwa karhe goma da anan shi takwas zuwa tara sau da yanzu lokaci ya ƙure na sallar lisha amma daga gobe za a canza lokacin amma goben za a yi shi daga takwas zuwa tara dan dai faɗakar da al'umma su ma ba a ba su komi ba game da abin da ake yi ya kamata a ce an zuba musu su ma ba a zuba musu ya ga kenan wanda ke da niyyar taimaka ya tallafa in ya iya ɗaukan na wata alternative jika talatin ne ake ba su su ma sun yi sauki awa guda jika talatin a wata kenan abin da ake ba su nawa ne awa hudu ne wata guda a duk wata ma abin da ake ba su jika talatin duk wata kenan awa nawa ma suka saida ta karaba jika 30 su hudu kaga sun kyauta kenan mutum zai iya tallafa ya taimaka hanya tana bude ko ma mi gare ka ka bada yayi kar ka bada Allah taimake mu sa mu taimaka